الرحمن الرحيم ولقد آتيناك سبعا من المثاني والقرآن العظيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد سيد الخلق أجمعين وآله وصحبه والتابعين والتابعين بإحسان إلى يوم الدين اللهم يا عليم يا حكيم علمنا ما جهلنا وذكرنا ما نسينا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم حسبنا الله ونعم الوكيل yayin da ayoyi na baya Allah ya haƙurƙurta yake ta haƙurƙurtar da annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam akan cutuwa da yake yi daga mutanensa yana haƙurƙurtar da shi har ma yake cewa fasfahi safhal gari iran gwame kyakkyawar rangwame gare su kau da kai kare su ya rasulullahi inna rabbaka huwa al-khallaqul alim hakika ubangiji shine sarki mahalicci masani ina ganin abin da suke yi maka an Allah ya ta bawa annabi hakuri to nan kuma sai ya lallashe shi sai ya kawo kyauta ya masa dama duk wanda aka ba hakuri to kuma ana so a daɗaɗa masa ai sai a dankara masa kyauta to bayan an ba da hakuri sai aka biyar da wannan dama can kuma haka Allah yake wa annabi Muhammad lokacin da aka fara saukarwa da annabi wahayi wahayi sai kuma ya yanke yana zuwa yana cewa Allah ya ce kaza Allah ya ce kaza yana jin daɗin wahayi a sannan farko farkon wahayi ne sai kuma can jibiru ne duk sai ya ɗauke wuta ba can kuma sai mushirki ya karin da cewa to kuma yau ne aka ce to ai ubangijin naka ma da kake cewa yana saukar da to shi da kansa yanzu ya ƙi ka baya yi da kai ya wanke hannun ya daina yi da kai abu ya damu manzon Allah abu guda biyu ga rashin magana da wanda yake so shi ne ubangijinsa ga kuma wannan cuta da ake jefa masa maganganu da ake jefa masa ana cikin nan farkon abin da zai fara saukowa wa annabi wadduha wallaili idza saja ma wadda'aka rabbuka wa ma qala wala al-akhiratu khairun laka min al-ula wala sawfa yu'tika rabbuka fatarama Allah ya yi rantsuwa ya yi rantsuwa ya ce ubangijin ka bai ban kwana da kai bai wanke hannu da kai ba ma wadda aka rabbuka wa ma kala bai ki ka ba bai ban kwana da kai ba ya rasulullahi wala sauka yi ka rabbuka da sannu ubangijin ka zai taba ka zai taba ka zai taba ka fatar da har sai ka ce ya isa har sai ka yarda to kaga sanda damuwa ta samu annabi ta wannan sai Allah ya masa wannan kyauta in ka kula kuma haka isra'il ya zo shi ma shekarar da ake cewa shekarar annabi shekarun kuzin shekarar da khadija matarsa da ya fi so a duniya ta mutu mai taimakon sa tsara su amminsa wanda yake shiga tsakaninsa da kafirai cuta ta sauƙaƙa ya rasu ya tafi da'ifa aka sa wawaye suka tafi shi har shi ne ana yake cewa ya Allah ila man takiluni ga wa za ka dogara ni ila aduwwin ya tajaffamu ni aw ila qaribin mallaktahu amri in lam takun alayya kadban fala ubali Allah ga wa za ka dogara ni zuwa ga maki wanda zai dinga haike mu ko kuma zuwa ga makusanci wanda za ka mallaka lamarinsa a wurina Allah ni dai duk abin da yake samu nan in dai ba fushi kake da ni ba ban ba to kawai sai kira ya zo masa daga Allah cewa idan mutanen ƙasa sun hura mawuta zo nan sama suna neman sai isra'i to haka nan ma lokacin da aka damu annabi din har Allah ya kalli damuwa ta kai damuwa yake ba shi haƙuri yana ka yi haƙuri ka yi rangwame sai ya ce walaƙad ataina ka saba'an min al-masani wal qur'an al-azim ga wata kyauta ne za a dankara maka mun ba ka saba'an min al-masani bakwai abun biyantawa kuma mun baka alkur'ani mai girma malamai sun yi saɓani me ake nufi da bakwai abin girma wasu ka ce shi alkur'anin kansa shi ne wanda ake da sabuƙin diwan surori da ake cewa masu tsawo guda bakwai wanda ba kowane annabi aka ba su ba aka ce an baka su kuma an baka qur'ani sai wasu ka ce ya ake adabta abu akan irinsa tunda adafi yana zuwa ga tagayuri aka ce wannan adafin da ce wal qur'an al azim ba tagayuri bane ba adafin sifati ne alal mawsufi wasu suka ce a wanda kuma wannan magana da zan faɗa ta ƙarshe cewa sabaqul minal masani daban qur'an al azim daban shine sabaqul minal masani fatiha ake nufi annabi ya fassara wannan a cikin hadisi na abu ala hadisin bukhari wanda ya rawato shi hasso biyu ya rawato shi a cikin kitabun tafsiri ya rawato shi a cikin kitabun fada'ilul qur'ani ibn mu'alla kai ibn mu'alla wanda yake cewa kuntu usalli fil masjid na kasance ina yin sallah a cikin masallaci fada'ani rasulullahi sallallahu alaihi wasallam sai manzon Allah ya kira ni falam ujibu sai ban an samu saboda ina cikin sallah yayin da ya sallame sai ya je ce manzo Allah ya rasulullah inni kuntu usalli sallah nake lokacin da ka kira ni sai annabi ya ce alam yaqulillahu istajibu lillahi wa lirrasul idza da'aku lima yuhyikum sallah kake shi yasa baka an samu ba baka ji Allah da kake wa sallah ya ce idan shi ya kira ko ni ne kira amsa ba saboda ka kaga haƙƙin wannan yana cikin sallah alhamdulillah rabbil alamin arrahmanir rahim annabi ya ce wane ka ce na'am zo assalamu alaikum to ka tafi kawai eh mana to to ai shari'a ne ka sani da ya kira ka ko a wannan lokacin sallah ma ba an canja ta ma irin yadda kake yin ta ga ma za a canja shi na shari'a ne shirinsa shari'a motsinsa shari'a sallallahu alaihi wasallam ya zo duk saboda haka yake cewa sai ya ci gaba da cewa sai manzon Allah ya ce sallallahu alaihi wasallam law allimannaka su law allimannaka suratan hiya afdalu suwaril qur'ani zan sanar da kai wata sura ita ce mafi girman a azamu suwarin qur'ani mafi girman surorin alqur'ani yace sun ma akhadha bi yadi sai ya rike hannuna falan ma arada an ya faruja sai na ga manzon Allah na nema zai fita daga masallaci bai sanar da ni ba sai ya tunatar da shi sai ya ce sai ya ce qulta la ualliman laka suratan hiya a azamu suwarin qur'ani ya rasulullahi ka ce zaka sanar da ni wata sura wadda ta fi dukkan surorin qur'ani girma sai ya ce alhamdulillahi rabbil alamin yace hiya sab'ul masani wal qur'an al azim alladhi utitu alhamdulillahi rabbil alamin ita ce sab'ul masani to laqad atainaka sab'an min al masani laqad atainaka al fatiha take ita ce sab'un min al masani kuma mun baka qur'ani irin wanda ba ba wani annabi abin da qur'ani ya kunsha wani littafi na wani annabi bai kunshi wannan ba to Allah wannan kyauta ce Allah yi wa annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam cewa atainaka to ya tarar da Allah ya so Qur'ani nan yanda yake to da wani annabi za a ba shi kuma annabi a ba shi wani littafin da ba a Qur'ani Allah ya ce a na tanadar maka Qur'ani kai na so zan ba wanda Qur'ani duk littafin da aka saukar abin da ya kunsa sauran littafin yana nan a ciki shi kuma yana da abin da babu a cikin su ai babbar kyauta ce wannan shi sa in aka tambayi bawa cewa wace mu'ujiza ce wata kyauta ce Allah ya yi wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama wadda take tafi kowace wadda mu'ujiza ce tafi kowace ta annabi me za ka ce wasu su ce tafiya sama da yayi ya je wajen Allah din ya je duk malakutu da mulku da malakutu ya gani ya ga Allah ma to wannan shi yafi kowanne wasu ka ce a ba wannan ba Qur'ani Qur'ani a ina ka ji ya tafi ya je Isra'il ba cikin Qur'ani ba to Qur'ani kuma shi zancen Allah akwai abin da yake kunsa babu kamalatu gaba ɗaya tana cikin alƙur'ani kuma gaba ɗaya iliminsa na hannun manzan Allah abinda duk ka sani to ka yadda akwai linken linken linken abin cikin Qur'ani da ba wanda ya sani sai shi manzan Allah wannan kyauta ce Allah ya masa mu'jiza ce babba wala kadata ina ka sab'an min masani Allah ya ce mun ba ka sab'an min masani bakwai daga abun bayyata me yasa ake kira Fatiha din in ita ce sab'an min masani bakwai saboda ayat ta bakwai ko ta ina ta biyo ko masu cewa bismillah ma ayat Fatiha ce to bakwai din da yake a wajen su gari magdubi alaihim to su a wurinsu ba aya bace sai a ce bismillahir rahmanir rahim aya daya alhamdulillahi rabbil alamin biyu الرحمن الرحيم أكو ملك يوم الدين هدو إياك نعبد وإياك نستعين بير اهدنا الصراط المستقيم شدا صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين bakwai kenan wanda kuma suka cire bismillah cewa ba aya bace daga cikin fatiha alhamdulillahi rabbil alamin daya arrahmanir rahim biyu maliki yawmiddin uku iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in hudu ihdinas siratal mustaqim biyar siratal ladzina an'amta alaihim shida gari maghdubi alaihim waladdallin bakwai to laqad atainaka sab'a mun baka bakwai daga abun bi to ko me aka kira ta abun biyantawa ayi saboda Allah na son fatiha Allah yana son fatiha me yasa za ka ga haka ko ta ina za ka gane haka sallah da aka ce a yi tsayuwa gaban waye tsayuwa gaban Allah to sai Allah yake san duk sanda ka tsaya kowace tsayuwa daga cikin ruku'u sai ka kawo masa fatiha sannan je kowace sura ma ja amma fatiha sai ta zo a yalla yana son tunda shi yasa ta azama haka abinda ake so shi ake wajabta a yi to don haka mun baka bakwai abin biyan ta duk sallah sai an biya ko ta sallah sai an biya haka ko fatiha tana nan naɗa da wasu sirrika wanda sai wanda Allah ya keɓance shi da sanin tana magunguna da yawa an kunsa magunguna da yawa kun ji dai daga ciki wasu da cikin sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sun yi tafiya da suka tafiya sai suka je wani wuri sun je sai suka rasa abin da za a taimake su da shi a garin sai aka yi sa'a kuna masu ko maciji ne sai ya sari sarkin gari aka yi ta neman yadda za a yi kuma karin ya ƙi faɗuwa sai wani daga cikin sahabbai sai ce shi yana da maganin wannan sai tuni aka kawo sarkin sai duk karanta masa fatiha yana shafawa karin sai ya fita aka kawo shirin na arziki aka yi musu suka wasu daga ciki suka ce wallahi ba za mu ci ba dan ba mu san wannan ko halal ne ko ba halal ba wannan abin da aka bamu da dalilin abin da kai sai da suka zo wajen manzon Allah sallallahu alaihi wasallam suka ce gashi gashi sai ce ku ɗaya ku ɗaya mu ɗan nawara ba an gani ya ce me ka karanta ya ce fatiha ya ce wa ya gaya maka cewa ita shifa'i ce annabi ya tabbatar da fatiha shifa'i ce sai a karanta ta da imani sosai haka yake fatiha tana da sirrika da yawa to
لا تمدن عينيك إلى ما متعنا به أزواجا منهم ولا تحزن عليهم واخفض جناحك للمؤمنين wannan aya tana daga cikin masu son su taɓa wata daga cikin martaba ta annabi ko su sa wasu wasu a cikin wanda suke da kallon annabi sallallahu alaihi wasallam a matsayin ma'asumi su sa musu wasu wasu la ta mudanna ainaika Allah ya ce kada ka miƙa idanuwanka ya rasulullahi ila ma mata'ana bihi ka dubi abinda muka jiyar da kafirai daɗi azwajan muka jiyar da waɗannan simfi-simfi wato waɗannan dangogin kafirai na da yahudu da nasara da majusu da masu bauta gunki irin yadda muka ni'imta su kauda idanka daga barin ni'imar da muka yi musu karka kalle ta wala ta hazan alaihi wa hafin zana haka lil mu'minin kada kuma kai bakin ciki akan rashin imanin su kuma ka tausasa sasanninka ga bayi na mu'minai wannan ayar ta zo da umarni guda uku da aka yi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai wasu daga cikin masu tafsiri suke cewa a'a Allah yana kallon annabi dai yana magana amma makasudi wani annabi domin wani annabi abin ayar umarnin na farko ya fi rataya da a ce ba annabi bane ba amma ko da annabin ne ake gaya wa wannan shi ma ya yi daidai sai dai ka fassara ta daidai misali allah ya ce kada ka miƙa idanka zuwa ni'imar da ne wa wasu ko yanzu idan ba annabi ne ake gaya wannan idan ordinary person ne gama gari irina aka ce mun ka daina ka daina kallon abin da aka yi wasu na ni'ima to kenan ka kama ina kwaɗayi kenan abin da ba an yi wa wasu kenan abin da wani ina zira ido ina sa ido ba sa ido kenan ba an yi wa wasu wani abu ka dinga kallon an musu to wannan ai aibi ne to kaga annabi zai wannan to ko me yasa Allah ya gaya masa idan shi ake nufi din na farko dai bari ka gan cewa dai wannan annabi ba zai ba me yasa shi mika ido ga abin da aka ba wani ai dan baka da shi ne in kana da shi me yayi ruwanka da na wani ko yana da shi din to manzon Allah sallallahu alaihi wasallam duniya ta dame shi har kuma ya zira ido akan ta wani Bukhari ya yi riwaya daga Aisha Allah ya kara mata yadda take cewa ma mata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam annabi sallallahu alaihi wasallam bai rasu ba sai da ya zama a cikin gidana babu abin da zu kabidin ya kuluhu zu kabidin ma'abucin hanta wato mutum da kowane irin abu mai neman abinci ya ci ya koshi bamu da shi a gidanmu sanda manzan Allah ya rasu sai wani rabin kwanin sha'ir da yake a cikin ragaya kara'a da cewa annabi kuma ya gaya mata an bujiran masa cewa yana son a sa dutsen safa ya zama duk zinare faƙala la ya rabbi a ce zinare ne nasa ne ya ce a'a ya Allah ba na so a zu'u yauman wa asba'u yauman sai ta ce annabi shi ne ya zaɓi wannan rayuwar don an ce masa yana son a mai da dutsen safa dinare ya zama nasa ya ce a ina so yau in ƙoshi gobe in zama ban samu abin da zan ƙoshi ba ya Allah ya ce ran da na ƙoshi ran da ban ƙoshi ba in ƙara ƙanƙantar da kai gare ka in roƙa ran da kuma na ji na ƙoshi in godiya gare ka kuma ka kira ni haka nan ya zo a hadisi wanda imam ahmad ya fitar da shi yake cewa akwai abin dariya a ƙarƙashi da na karanta wani wannan hadisin wata rana a cikin hadisin jibrilu ne ya zo ya ce allah yana gaishe ka inna allaha yuqri'uka salama Allah na gashe ka ya rasulullahi kuma ya ce atihibbu an aj'ala haza hazibul jibal zahaban laka kana son maida wannan duwatsun gaba ɗaya su zama dinari kuma nata wata kunu laka haisa ma kunta ta kunu ma aka haisu ma kunta ta zama duk inda zaka dinara yana da biye da kai dutsuna ne kawai in wani za ka ba ka ɗiba ka baya idan kuma kana so ka sai wani abu ne ga kuɗin ka da ka ɗiba ka yi manzan Allah sa asala fa a ƙara sa'ata sai shiru zuwa can sai ya ce ya jibrilu ya jibrilu inna duniya daru man la dara ma duniya ni na ga gidan wanda bai da gida ne ka san ma'anar gidan wanda bai da gida wanda ba ya hangen gidansa na lahira shi ya mai da duniya gida wanda kuma yake hangen gidansa na lahira ya san yana da shi yana jiransa duniya masauki ce ba gida ba ce ce wa malaman la malala kuma duniya dukiyar wanda bai ta da dukiya ce wanda bai da dukiya wanda bai san tanadin da Allah ya masa ba yana ganin bai da tanadi a lahira ba ya masa tanadi kyakkyawa ba to sai ya karɓi na nan kenan sai ya bai da na nan wani abu sai ya ce wa qad yajma'uha man la aqla ba mai tara duniya sai mara hankali to to to abu ne sai ya ga sai ka ji dai abin abin da ya sa ne akwai wani wanda nake masa wa'azi kuma ya tara abubuwan da yawa kuma baya gajiya da tarawa sai na karanta masa wannan hadisi sai ce aka maka Allah an an an an duba ko hadisin sai Allah ya maka an duba hadisin nan sahihi ne sai na ce me yasa ka ce haka sai ce to ai aka maka lahu ai na na baya ce su ma manya manya na mu sun sun sun ne ne ta tare ka ko ba a ce su ba hankali ba sai da ce to na farko dai ta ɗan yi sa'a hadisin da ibi ne ce eh to haka da haka ala ayi halin dai abin da yasa shi ko hadisi da ifi ne ba a rin malamai sun yadda ai wa'azi da shi ai ba magana halal ko haram bane magana ce ta ai wa'azi a kora zuwa ga Allah amma wasu har a hakan ba shi da ai wa'azi da shi Eh, amma duk ba dan yayi tambayar ba ba zai masa da ifin ba to da haka wanda yake yanzu wannan halin ka ce shi ne ya miƙa idansa la ta muddan na ainaika Allah na hana shi saboda Allah yana zira ido kan dukiyar da Allah ya ba kafirai ba to idan ba haka ba to ya fassara abin yake kuma to da ka kansa shi ma'ana la ta muddan na ainaika ya rasulullahi ba a baya mun ji kafirai suna kwarzabar annabi ba Allah ya bashi hakuri Allah ya masa kyauta to kuma sai annabi yake ganin kuma Allah na jiyar da su daɗi to sai yake kallon abin da Allah yake musu Allah ya ce a daina kallo me yake kallo kamar in Allah waɗannan mutane gashi ba sa ƙaunar ka ba sa ƙaunar kuma kana jiyar da su daɗi to kallon irin wannan ne Allah ya hana shi wannan ɗin ma cewa kar ka miƙa idanuwa ka ganin ka ila ma mata ana bihi azuwa da minhu inda za ka san wannan fassarar ka zauna me gaban haka sai ce wala ta hazan alaihi sai aka gwama aka ɗaɗaɗa cewa kuma kafircin da suke ɗin ma da yake damun ka kakka damu kafircin da suke yi shi ma mun ga yana damun ka jin daɗin da muka yi musu mun ga yana damun ka kana ganin da an takura su ko sa gawa wasu bi ka kaga kuma gashi suna ƙin ka suna ƙin addinin ka kuma muna rarrata musu to kakka damu da wannan kaga kuma sun dawwama cikin kafirci kai kuma ka san kafiri in yazo ba kyale shi zan ba kai kuma ba ka so mu taba al'umma ka shi ma la ta hazan alaihi wala yuzunka alladhina yusariquna fil kufur innahum lan yatubu Allah shay'a masu akkuwa masu dawwama cikin kafirci masu gaggawar yin kafirci Allah ya ce kai su dame ka wannan ba zai cutar da ni da komai ba inda duk duniya za zama kafirai ba zan cutar da komai ba sifar Allah ɗaya ba za ta kauce ba haka ba abin damuwa bane amma shi annabi sallallahu alaihi wasallam tausayi yana damuwa to kun ga wannan umarni ɗaya na cikin wannan aya kenan la tamuddanna aynaka ila ma mata'ana bihi azwajan minhum umarni na biyu wala tahzan alaihim aka ba annabi umarni sai kuma ka daina damuwa gare su saboda damuwa za ta cutar da kai ta rage maka ƙarfi saboda damuwa tana sa mutum ya samu ya samu sanyin jiki to kakka damu to sai umarnin na uku wa khafir janahaka lil mu'minina sanya ya sasanninka ga bayina al'ummar kamuminai to shi ba wannan umarnin yana da abin duba a cikinsa yanzu in wani aka gaya wa wannan yanzu in ba annabi ba ko ba cikin alkur'ani ba aka kalle ka aka ce ka dinga sauƙaƙa wa mutanenka mana to sai wannan ya bayu da cewa ba ka sauƙaƙa musu kenan da ake baka umarnin ka dinga tausasa musu to shi ma a ce annabi haka kai ka san annabi sallallahu alaihi wasallam a tausasin yake kuma cikin tausasawa yake da shaidarwa da shaidar shi wanda yake wannan magana ubangijin da yake wa kafin zana ta mu'minina shine yake cewa fa bima rahmatin min Allah linta lahum wa kafin zana haka ai alin zana haka nan ko fa bima rahmatin min Allah linta lahum ولو كنت فظا غليظ القلب لفضوا من حولك يا النبي الله da rahamar da ne maka ne na kera ka da rahama shi yasa ka ji kana tausasawa sahabbanka waye wannan shaidar yace annabi yana ne halinsa kenan saboda haka Allah ya kera shi daga rahama daga Allah da nayi maka ita shi yasa linta lahu yake cewa law kunta fazzan ghalizal qalbi da ka ga mai kakkausan hali mai mummunan ɗabi'a lam faddu min hawlik da sun watse daga gaban ka da baka gansu ba to anan Allah ba ya masa shaida ba laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun alayhi ma amuttum hadisun alaykum bil mu'minina ne to Allah ya ce bil mu'minina sunansa ar-ra'ufu ar-rahimu bil mu'minina nan kuma a ce wa khatar jana haka lil mu'minina to me ake nufi kenan tunda da haka yake to an ce idan kana aiki aka ce kuma yi ana cewa ci gaba da yanda kake ya rasulullahi ci gaba da sassauta wannan taka ta sasanni ga muminai komi za su maka karka basata istamir kenan idan dama hakan kake to wannan kuma in mun dawo baya mun kalli waɗannan ayoyin ya za mu aiki da su lallai wannan ayoyin ya inganta da mumini ya yi ikitibasi ya kutsa shi ma ya karɓi rabansa a cikinsu a ayar farko da Allah ya ce la tamuddanna aynaka ila ma ta'ana bihi mun karanta cewa mun kawo hadisai kuma haka annabin yake annabi ba duniya a gabansa ina hadisi wanda ya tabbata a cikin sira wanda mushirikai suka ce kuskus suka yi mutum wani irin mutum sakandamin mutum da suka ga addini sun danne ta can ya kullo ta nan sun danna nan can ya fito sai suka ce kun ga abin da za mu kuɗi dai yanzu ba mai kin kuɗi kuɗi masu gida rana ake cewa to ba abin da ba sa yi mu zo mu same shi mu ce masa kaga idan mulki ne ya sa kake wannan abin mun yarda ka zama shugabanmu gaba ɗaya a mulki amma ka bar wannan abin idan kuɗi kake so duk abin da muke da shi za mu kara maka karamu kai biloniyan mu ne amma ka bar wannan kira duk da suka gama ga su ga shi ga an musu abu ɗalib wai za a sasa ya kalli amun nasa ya kalle su ya ce wallahi na rantse da ubangiji na lauwa ga shamsa an yamini wal kamara an yasari ala an atruka hadal am lan atruka hatta ya kadilla wallahi da za su ɗauko rana a kyauta wajen haske wasu haska kani ko da kuɗi ko nan rana ga ta ga ta nan suna da mulkin ta sun bani ita ga ta a dama na wata a haguna duk nawa ne akan wai in bar wannan lamarin wallahi ba zan bari ba har sai yanda Allah ya wani san duniya ne ga mai wannan maganar to ashe kai ne kai ne san duniya ne kai da kai ake la ta buddanna ainaika malam idan Allah ya yi wasu abin da bai maka ba kar ka sa ido tunda mu halinmu ne din sa idan ba ana yi ba to kada ka miƙa idanka ila ma mata ana bihi zuwa abin da muka jiyar da wasu daɗi kar ka ce yowa ne kwanewa ba wanka da wani duba abin da Allah ya maka ka gode masa shi kuma ba shi da abin da Allah ya masa duk da ba za a zauna lafiya ba kaga hasada ba za ka samu banza a yanzu ko ciki ɗaya ake yi ba sa'a ba sai dai wanda Allah ya ba iko ya danna shi ɗan amma sai ya ji bai ji daɗi ba saboda wansa ko ƙaninsa yana da shi shi bai da shi amma wanda Allah ya ba lafiyar zuciya shi ne zai ta ta shi bin ya ga shi aka yi ko ko wan bayi ma ko ƙanin ko da bayi masa bin to amma wannan sai wanda Allah ya ba to dai Allah yana umarni da wannan tunda Allah ya biyo da umar ta hanyar annabi to kaga annabi ma an gaya masa haka shi da ba haka ba to bari kai da kake haka wannan shi ne shi ga shi da amfanin ma a kalli annabin a gaya masa abu wanda shi ba haka yake ba an tunkare shi da magana saboda wanda ya tunkare shi ya isa ya gaya masa to kuma kai ba to la ta mudanna ainaka ila ma ta'ana bi kowa Allah ya wa ni'ima ba ruwanka da sa ido bare ma kuma ka sa baki ba ido ba haka kawai baka san yadda wani ya samu da jaha mun san da ya tsara abu ya wanda ya tsara abu kai ka je ka tsara abu saboda haka Allah ne yake ba bawa in ya ba shi ta hanyar halal shi ya jiyo in ya ba shi ta hanyar haram shi ya jiyo kai duk ina na uwanka ko uwanka da kowanne to wannan kenan haka magana ta ƙarshe da aka yi wa annabi wa kafin zana haka lil mu'minina annabi dama can mai sassautawa ne ga mu'minai hakan halin yake to amma kai fa Allah ya mai bayi umarni cewa duk inda mu'mini yake ka ƙara tausasa masa kakka taurara masa kamar yadda wasu mu suke cewa wai su arne ya fi daɗin ma'amala akan mumini fatil jana haka sai aka ce lil muminina to faɗin cewa wa fatil jana haka lil muminina mafhumul mukhalafa me yace idan zaka ɗauki opposite ɗin wannan kamar an maka umarni kenan da me shi kuma wanda ba mumini ba fa shi mumini an ce sassauta masa wanda ba mumini ba tsaurara masa shi yasa kuma Allah ya yabi dakarai sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam da yake cewa ashidda'u ne amma ruhama'u ne haka ake son mumini da ƴan uwanka muminai ne rangon ne akwa ya ci ma kuɗin maka ce na kalli Allah na yafe maka karka ƙara ko ka datsa hanyar ce amma an arne ne ka ce wallahi sai ka biya ni ashidda'u alal kufar ruhama'u bainahum haka ake so ba aka sun haka ba to mumini abin da ake so sake to وقل إني أنا النذير المبين وقل يا annabin Allah ka ce inni ni ana naziru ni ni ne mai gargadi daga azabar Allah ne muku gargadi daga azabar Allah kar ta sauka a gare ku ashe kenan annabi sallallahu alaihi wasallam damuwar da yake yi kada azabar Allah ta sauka musu dan ya san suna kan ba daidai ba ya Allah ya ce to ga ya musu inni ana nazirul mubin ni mai gargadi ne mai bayyanar da kuma gargadin nawa ne akan kada ku fada hannun Allah ba za ku sha ba wannan idan da kafirai aka ke aka kenan idan kuma da muminai ake wannan inni ana nazirul mubin a baya Allah ya ce tausasa ko ci gaba da tausasawa bayina muminai to kar ku zaci cewa tausasawar da aka ce annabi ya muku zai hana ya keta ko kun taba haƙƙin Allah yace kace bal ana nazirul mubin ni mai gargadi ne akan za ku sha wahala ko kai muminin ne dan an ce a tura sawa ba za a fasa gaya maka gaskiya ba
كما أنزلنا على المقتسمين الذين جعلوا القرآن عضين kuma kai musu gargadi kada azaba ta saukar musu kama anzalna kamar yadda muka saukar da azaba alal muqtasimina daga ga muqtasimina sune waɗanda masu rarraba littafin su kenan sune yahudu da nasara wanda suka yi imani da ba'arin littafi ba su yi imani ba suka rarraba shi nan inda ya musu daɗi emin yadda Allah ne ya ce nan kuma a ajiye shi amfani da shi ba yanzu ba yahudu da nasara aiko an saukar musu da azaba to kai musu gargaɗi mutanenka kan mu saukar musu da azaba kamar yadda muka saukar da ita ga su waɗannan muqtasimina din nan kamar an tambayi Allah su waye muqtasimina yace allazina ja'alul qur'ana idina su ne waɗanda suka sanya alƙur'ana a nan ai almakaruku abinda aka saukar musu su karanta littattafansu kenan wanda aka saukar musu suka sanya ta idina ajza suka sanya ta yanki yanki amanu bi ba'dun wa kafaru bi ba'dun wannan kenan ko kuma a'a waɗanda suka sanya alƙur'ani shi wannan alƙur'ani na annabi muhammadu suka sanya shi yanki yanki yahudawa kenan me yanki yanki ba'ari su ce sihiri wani ba'arinsa su ce a'a wannan ba sihiri ba ne kai wannan ai ya fi ƙarfin ma sihiri menene wannan wannan ai bokanci ne wani lokacin kuma su ce a a ƙwararri mu da muka san waka waka ce aka aka yi wayo aka baddala ta tunawa ba waka ba ai sun kakkasa alƙur'ani to waɗannan mutane kai musu alƙawari ai kai musu gargaɗi da azaba kan mu sauka musu da azaba irin azabar irin waɗanda suka yi irin wannan a baya to فوربك لنسألنهم أجمعين فوربك إضافة تشريف ina rantsuwa da ubangijinka wani ne rantsuwa shi kuma ubangijin ne Allah in ya ga dama ya rantsu da duk abin da yake so kuma shi ya hana rantsi da komai in ba da shi ba fawarabbika rantsuwa nake da ubangijinka in ji Allah la nas'alannahum ajma'in wallahi sai mun tambaye su baki ɗayan su tambaya amma kanu ya'malu عما كانوا يعملون kuma an tambayi ubangiji akan me zaka can zaka yi tambayar amma kanu ya'malu yace akan abin da suka kasance suna aikatawa suwa idina din waɗannan kenan ko ko jami'ul mukallif mukallafina eh Allah sai ya yi tambaya ga dukkanin kafirai don me suke kafirci me hujjar su ba su da takwa to amma a wasu wuraren kuma Allah yana cewa ba zai tambayi kafirai ba kamar sabanin wannan nan kenan fa yawma idan la yus'alu an dhanbihi insun wala jana nan ana cewa ba za a yi tambaya ba ayoyi daban-daban ma banda wannan suna nuna ba za a yi tambaya ba wala yus'alu an dhunubihim mujrimuna waɗannan duk suna ayoyin suna nuna ba za a tambayi mujrimai zunubansu ba nan kuma Allah ya rantse sai ya yi tambaya to ya abun yake eh ita tambaya kashi uku ce akwai tambaya ta taƙariri tambaya ce ta taƙariri ce ma'anar taƙariri tambaya ce an maka amma kai ka san ba neman amsa ake ba ba dan ka ba da amsa ba dan kai da kanka ka tabbatar da abin da ake tambayar ta kai kaga tambayar ta koma kanka kamar alam na sharaha laka sadara ba tambaya Allah yake ba ya annabin Allah ba mu buɗe kirjinka ba amsa i tunda shi ya ji an buɗa din an yalauta ƙirjin annabi da sani da ma'arifa to irin waɗannan tambayoyi ne da Allah yake yin su don tabbatarwa ga shi wanda ya yi wa abu alam ya ci kun nazir a lahira za a yi wannan tambayar yanzu mai gargaɗi bai zo muku ba ƙalu bala don su tabbatar da kansu to tambaya ta taƙariri kenan tambaya launi na ɗaya tambaya ta launi ta biyu kuma ita ce tambaya ta istikhbari neman labari an tambaya dan a nemi menene labarin mai tambayar na neman amsa dan bai santa ba to wannan tambayar ce Allah yake cewa la yusalu an zunubihim mujrimun ba zai yi ta ba wannan dan Allah ba abin da zai tambaya wanda bai sani ba to duk inda kaji an ce Allah ya ce ba zai tambaya ba to ma'ana ba zai yi tambaya ta neman sani ba cewa bai sani ba bari ya tambaya babu wannan dan ya sani amma waɗannan tambayoyin guda biyu sauran Allah zai yi su shi ne lanas Allah na hudu ta uku ita ce su'alu taubihi tambaya ta kuristawa tambaya ta kurewa ka ba mutum abu ya je ya kashe ya dawo ka sake bashi ya kashe da kai ba na baka bane ba wani tambayar da take nuna ai ta kurewa ne ba yadda zai eh ka bani in akwai wasu ai ya ji kunya in akwai to akwai tambayar kure ta jin kunya to ita za a yi wa kafirai ranar alkiyama duk inda kaji an ce za a yi musu tambaya irin wannan ce za a tambaye su abin da amsarsa da za su bayar kunya ma za su bi ta su ba da amsar to ita ce wannan tambayar da Allah yake cewa zai yi wadda kuma aka kore ba za a yi ba tambaya ta neman sani ko kuma ita ce ma da aka kore dan ta takariri za a yi ta ta taubihi za a yi ta tukawar rabbika la nas'alannahum ajma'in lallai ubangijin ka yace wallahi sai mun tambayi bayi baki ɗayan su to wannan ko ba kafir ba kowa ma sai ya tanadi na wannan tambaya mai mulki ko waninsa sai Allah ya tambaye ka in mai mulki ne sai ya tambaye ka ya aka ya aka kuma tambayar ba dai ka san daɗin ba daɗin tambaya ko ba ta Allah ba ma ko efcc a kai transaction kai shekara ɗaya kana transaction kai ɗan canji a zo a ce to muna tambayar ka transaction ɗin ka tun daga na shekara tun ta wadda kakara sai ka ji duniya ke tono to bari allah zai tambaya kuma in ya ga dama kankan shi sa umar kullum in ka gan shi ba abin da ya faru da gare shi a haka amma abin bice saboda wannan aya ya ce ina jin tsoron kada alfadari ko jaki ya zame a wata hanya da ba ta da kyau Allah ya tambaye ni ya kama ni me yasa Umar baka je ka gyara wannan hanya to kaga kuwa ka yi ne na mulki wala ka shirya ansa wannan tambayoyi ko wanda kake kai tunda Allah ya ce sai ya yi tambaya kuma ya ce amma kanu ya amalu abinda duk kuka aikata duk kuma aikin abinda aka a ƙarƙashin ka aikin ka ne to bayi sai su shi don wannan irin lokaci na tambaya ba sai mai mulki ba tun daga kan abin da ka fara na kasuwanci za a rinda tambaya ka ɗaya bayan ɗaya to sai dai kaɗai wani hadisi wanda yake ne mai daɗi ta ji wani wani na eh wallahi akwai son gangara ya kamata mutane yadda aka shakarkace ina a basu kawai kan aure kai ja mu je to na'am wato hadisin shi ne hadisi ne da ya inganta daga annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce Allah na kusanto da bawa mumini ranar alkiyama bawan da ya zama yana da kusanci da Allah duk da yana yin abubuwa amma masoyin Allah ne to ranar alkiyama Allah zai sa shinge ba wanda yake jin abin da suke yi ga kuma tashin mutane a wurin sai ya ce ka san kayi kaza na cd to to ce ake mai ba ce iya Allah a wuri kaza kayi kaza ce iya Allah manzon Allah ya ce har sai bawa ya ga ba zai kubuta ba. Saboda an tono nan an tabo nan an tabo nan sai Allah ya ce to duk sanda kai ba wanda ya sani sai ni yau ma na rufa ka ba wanda zai sani ni sai ni wuce eh to wannan ai an yi tambaya amma kuma ga yadda ta yi to Allah sa tambaya tamu wadda za ta yi ta zama duk irin haka to
فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين fasda kan wani irin umarni ga wanda ya isa ya ce tashi tsage gaskiya da abin da muka umarce ka abin da muka umarce ka bayyana shi ya annabin Allah farkon addinin musulunci ana yin sa a ɓoye kuma da hikima ta Allah ya sa a haka annabi sallallahu alaihi yana kiran mutane a ɓoye ana ta ɗan sararowa ana mus- ana musulunci da aikin musuluncin da abin da ake karɓa na musulunci wajen annabi duk abuwa ake yi saboda dakarun kafirai suna nan suna kai kawo suna jin cewa wa za su ji musulmi ya musulunta to sai ake aboye kuma Allah ya ce ayi aboye to yau Allah ya ce fasda fito da annabin Allah fasda ka kwalla magana ka bayyana ta duk abin da muka umarce ka kwalla ka kowa ya ji to mushrikan fa Allah ce a rid al mushrikina kau da kai ba ruwanka da su mushrikan ba ruwanka da su shi yasa kamar yadda nan mai tafsiri yace wannan cewa ka kau da kai daga barin mushrikai ayar an shafe ta to amma idan ana nufin karka yaƙe su kenan amma idan ana nufin adamul mubalati fito ka tsage gaskiya ba ruwanka da su ko me za su yi sai ka faɗa to ba a shafe wannan ba idan da wannan ne sai Allah ya ce mai gaba إنا كفيناك المستهزئين
ba akwai masu izgili ba mumene su kuke tsoro ko kuma kai annabin kana jin tsoron a bijiran maka da waɗannan manya-manyan mutanen arnan su bijiran maka da istihza'i Allah ce to inna kafainaka mu mun lamunce mun ishe maka sharrin mustahzi'ina duk wanda zai maka istihza'i mun isan maka da shi ni ina nan ina gani yi kuma an ga wanda zai ma aiko an ce waɗanda suka shahara da istiza'i da izgili ga annabi su biyar ne walidu dan magira da aswad bin yagus da Ab- aswad dan abdul Musa- mu- mutallib da abdul yagus eh, abin nan eh, adi bin qais sai eh, abin nan as bin wa'i waɗannan guda biyar su suka shahara wajen takurawa annabi to bayan saukar wannan aya ka san kuma dukkaninsu da a lokacin da musulmi da su duk suna hallara suna ɗawafi a ka'aba ana dawafi a ka'aba annabi na zaune sai ya ga jibrilu ya matso shi shi kadai ya gan shi a lokacin as dan wa'idu yana ba mu sai ce yaya wannan sai ce sharru ibadillahi sai ce zan gama ma da shi sai ya taba wani wuri a jik- a- a rigarsa ya zo wucewa wajen wani mai sai da kibiya sai ma- rigarsa ko barbansa sai ta makalo kibiya sai ta soke shi yana ji tana suka sawai shi muta jabbiri jabberi ya kai ɗaya a- a cire masa ko ya cire sai ya wuce haka har ya je gida sannan ya cire ai ko wajen ya zama minki ya je ya kwanta kwanta da bai tashi kai jibril ne ya taba shi ana na ana dawafi sai sai ga wani yana gewaya ya wuce wannan ba sai ce wannan mummunan bawa na Allah kenan sai ce zan zan gama ma da shi sai ya taɓa ɗan gefen agararsa yana zuwa gida ya wanka ya shiri ya ɗabi kayan kilisa sai aka tafi wani ƙauye an je kilisa an je sai ya sauko yana saukowa sai ya taka wata ƙaya daidai inda jibrilu ya taɓa sai ku ta danna ta shiga da ta shiga kawai sai ya ringa ihu ya ce an sare ni an sare ni da jibrilu ne a duwa ba wani abin da ya same shi ƙaya ce ta shiga aka fitar da ita daga nan shi ma ya ɗingi shi sai ya tafiya aswad dan abdul mutalib kan yana dawa bi jibril sai ce shi kuma wancan fa sai ce wannan dai gashi dan halina ne amma sharru ibadillah sai ce eh jibril ya lalaba idan sa yana cikin tafiya yana cikin tafiya sai makanta a a a sai makanta shikenan daga nan ya tafi haka kowanne jibril ya je yana ta yana ta ashe inna kafainaka mustaz to wannan mushrikai kenan to yahudawa fa da nasara su kuma da Allah ya ce qulu amanna billazi unzila ilaina wa ma bima unzila ila ma unzila ila ibrahima wa isma'ila wa ishaqa wa yaquba wa nasba wa ma utiya musa wa isa wa utiya nabiyyu la nufarriqu baina ahad wa nahnu lahu muslimun fa ina malu bi misli ma amantum bihi fa qad tadaw wa in tawallaw fa inna ma hum fi shiqaq fasa yakfikuhum wadannan yahudawa banni zan isan maka da su suna an gama da mushrikai sai yahudawa an gama da wannan to sai waɗansu gama gari su kuma wanda ba su ba waɗannan ba su ba waɗancan ba sai Allah ya ce wallahu ya asimu ka mina nas su ma za ba duk wani wanda ya taso maka banni da shi Allah zai kiyaye ka daga shi shikenan addini ya ringa faɗaɗa ko ba da jin tsoron kowa sai Allah kuma saboda an yi maganin duk wanda yake ana jin tsoron nasa to inna kafainaka mustahzini to الذين يجعلون مع الله إلها آخر فسوف يعلمون الذين يجعلون مع الله إلها آخر كما أنت بي أبنجي سوى نيني مستهزئين yace su ne waɗanda suke sanya wani abinta suke tarayya wajen bauta ga Allah su sanya cewa akwai wani ilahan ahar akwai wani ubangijin daban ba Allah ba tare da Allah Allah ya ce ka sauka ya alamu da sannu za su sani ka duba ka gani Allah ya ce ya ji aluna waɗannan su ne suke sanya wato ba a daina ba ja'alu ba ya ji aluna suna cikin yin tarayya ga Allah da waninsa sannan sai ya ce fasauka ya alamu da sannu za su sani fasauka tana nuna cewa ya annabin Allah ya haƙuri ba ya zai zinin zan kama su ba sun da sauka aka ce an ɗan jirkinta musu ne su ta yi amma wallahi sai na kama su to da sannu za su sani za su san me haka Allah ce da sannu za su san to me duk ma abin da za ka raya mummuna za su san shi shi sa aka share don ta'amini gaba ɗaya to ولقد نعلم أنك يضيق صدرك بما يقولون فسبح بحمد ربك وكن من الساجدين واعبد ربك حتى يأتيك اليقين
ولقد نعلم أنك يضيق صدرك dubi wannan jumla laqad na'lamu annaka ƙa'ida idan za ka yi magana da mutum wanda ya yi imani da abin da za ka faɗa to ba ka ƙarfafa maganar da waɗansu kayan ƙarfi amma in za ka yi magana da wanda yake da shakka a cikin maganarka to sai ka ƙarfafa maganar da abin da zai ƙarfafi maganar dan ya ɗebe masa shakka to nan Allah ne yake magana da annabi ka san baya shakka to ko me yasa Allah ya zo da mu'akkidatu laqad ya zo kuma da fi'ili mubari'i na alam kuma ya ce annaka eh abin da isa saboda idan wanda ake maganar da shi ana son a ɗeba haso ga abin da aka san yana ciki don ya samu ƙarin nutsuwa ƙarfi kan ƙarfi ƙarfi kan ƙarfi sai a yi ta ƙarfafan magana ba don shakka ba don ɗebe masa haso da abin da yake ciki to nan ma irin ta ne domin wannan abin da yake cikin wannan maganar ba wanda ya san ƙarfinta da girmanta sai Allah sai kuma shi wanda aka yi da shi annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam Allah ta yayi laqad haqiqa na alamu mun sani muna sane da annaka cewa kai ya riƙu sadruka kirjinka na kunci kana jin damuwa wata iri bima yaquluna abi sabai ma yaquluna da sababin abin da suke gaya maka to ka fahimci ko nauyin magana gane ba bari ma misali yanzu za a gane ku a ce ba ba maganar wannan ta Allah ba mu aji shugaban ƙasa ne ya tura ka wani assignment ya sa ka je ka yi masa shi a cikin wasu mutane ka je ka ɗau lokaci kana yi sai ka dawo kafin ka ce masa komai sai ce tijjani hakika mun san abin da ka sha na guggurin maya da irin matsi da ka haɗu da shi a wannan tafiyar da kai ya za ka ji daɗi an gane na kan ka ce ko ce na mun sani to sai ka sun koyar da kai ba kai ka zo ka ce a'a muna sane to Allah ne yake wannan magana yace hakika ya annabi na mun san cewa hakika kana fama da abin da suke kuntata ka a zuciyarka muna sane shikenan ai an gama da annabi amin an gama da annabi sallallahu alaihi wasallam lallashi ya kai ya kawo Allah ya ce ina sane na san abin da kake ciki da dama can ba ya sani ba akwai wani mumini ma karamin mumini ma da bai san Allah ya san abin da yake ciki ba to cewa mun sani kai ka san wata magana ake daban gaya wa annabi cewa ai mun sani wata magana ce wannan daban to Allah ya ce na alamu annaka yadhi usakruka bima yaqulu fasabbih bihamdi rabbika fara shan wannan maganin ya annabi Allah yi tasbihi bihamdi rabbika wanda yake gwame da godiya ga ubangijinka zai fara baka nutsuwa domin kai ka san girman wanda kake wa tasbihin tasbihin kuma irin naka bihamdi rabbika wa kun min sajidin ka zama cikin masu ci gaba da sallarka an bashi magani na biyu kai tasbihi tare da gwama shi da hamdala mun san a cikin tasbihi ka da kake kallon wanda kake wa tasbihi za ka samu nutsuwa sannan kuma kun mina sajidina ci gaba da sallah ubangijinka za ka tsaya gabansa mun san kuma in ka tsaya gabansa ba kowa a gabanka in ba shi ba wannan zai tafi da kai kunci ya tafi inda zai tafi an ba shi magani na biyu magani na uku wa abudu rabbaka hatta ya fiye kalake kakka shagala da komai dama can ibada kake yi to aje komai ci gaba da bautar ubangijinka hatta ya tiya kalyaki kar ka bari wani abu ya zo ya shiga ranka kowane iri ne na damuwa har sai ka mutu kasan kuma an ba annabi umarni hawa yake zaran gama umarnin zaran hawansa wa abudu rabbaka bauta wa ubangiji ci gaba da bautar ubangijinka hatta ya tiya kalyaki me yaqini almautu mutuwa kenan mutuwa ita ce yaƙinu me yasa ake cewa mutuwa yaƙinu saboda kafiri ma ya imani da ita yaƙini ce a yau ita ce kafiri ba za ka mutu ba ba zai ce ma zai ce ba zan mutu ba wallahi sai ya ce zan mutu ya yi yaƙini ba magana imani shi imani abinda bai zo ba kuma ka ji ka yarda da shi to ita ma mutuwar ba ta zo ba amma kowa ya je ya yarda da ita dole kuma to yaqini ce sunanta kenan ba kamar yadda wasu da'ifa daban ma'arnata suke amfani da wannan ayar suke karkatar da ita daga kan abin da ake nufi wai wa abudu rabbaka hatta ya tiya kal yaqini wai bawa ya dinga bauta wa Allah har ya ji ya gamsu cewa bautar Allah ta kai ta kawo to shikenan in ya ji wannan sai ya bar bautar ya kai matsayin kenan ya samu yaqini ƙarya kake yi shi wanda aka gaya wa haka ɗin ya bar bautar ko kuma kana nufin ya kai samun yaƙinin ba duk ɗaya ba amsa kai ka san annabi na kan yaƙini na ƙarshe kuma amma bai bautar ba to kai wani yaƙini ka samu wanda duk ya zo da wannan to- to shi ma ya kai yaki a zane shi Shi ne yaki ne. Eh, ya ga wannan yaki ne Eh, annabi da kansa sallallahu alaihi wasallam ya ka ya fassara yaqinu da mutuwa kenan ya zo a cikin hadisi na ala al-ansariya take cewa usman ibn maz'un yayin da ya rasu sai manzon Allah ke ce amma usman faqad atahu yaqinu Mu- eh, yaqini ya zo masa shine mutuwa Na'am.
saboda haka wa abudu rabbaka ta ya yaqini to kaga wannan dan uwa shine karshen wannan sura Na'am.
suratul hijr kuma kamar yadda kuka ji ta zo da abubuwa da yawa wanda ta zaburar da bayi na Allah Na'am.
ta fara da magana akan nubuwat shaida kan annabtar annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ga wanda suke bijiran mata da cewa abin da yake faɗa ba shi yake faɗa ba kirkira yake yi Allah ya dinga saukar da ayoyi yana wankewa cewa mu muke faɗa alkur'ani inna nahnu nazzalna zikira wannan duk martani ne ga wanda suke ganin cewa annabi ne yake kirkira qur'ani kaga kan nubuwat kenan sannan sai ta biyo baya da dilalatu tauhid abubuwa da Allah yake kafawa na shaida na hankali ma wanda yake nuna shi kadai shi ya isa yace waye ne sama da ƙasa waye yake tsiran muku da bishiyoyi duk a cikin waɗannan waye yake kaza waye yake kaza duk yake faɗa yana kafa hujja akan cewa shi shi kadai ne to don haka ba za a bauta wa wani tare da shi ba sannan ayoyin suka ci gaba da gaya mana lalata irin ta shedan da aka umarta a yi sujada ya ƙi ya kangare kuma da irin abin da ya gaya wa Allah cewa yana so a bashi dama kuma Allah ya ce an baka damar idan haka mai sabo ma dan yayi addu'a ko yayi wani abu ya ga taci to shedan ma ya roki Allah ya yarda da wani abun abun nan bane ba saboda haka wannan ayoyi suka zo da kuma yadda Allah ya gaya mana makoma ta wanda ya rushe dan din da shi shedan din wa inna jahannama la mawqiduhum ajma'in kuma Allah ya gaya mana halayen yan aljanna mun ji innal muttaqina fi jannatin wa uyun Tana cikin aljanna da marmaro duk an yi bayanin wannan halayen makoma sannan aka biyo baya da kissoshin annabawa mun ji kissa annabi ibrahim yanda baki suka zo masa mun ji kissa annabi lu'u shi ma yanda suka yi gwagwarmaya da zuwan baki da suka zo da kuma yanda aka halakar da mutanensa sannan mun ji kissa ta samudawa da ashabul hijr da- da da annabi salihu duk wannan ayoyin sun zo mana da su sannan a ƙarshe ƙarshen nan muka ji inda aka dinga danno lallashi da ban haƙuri ga annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam sannan kuma ƙarshe tak Allah ya yi wa annabi umarni cewa ya bauta wa ubangiji har lokacin da ya ƙini mutuwa zai zo masa wanda wannan umarnin annabi aka yi wa amma dama annabi kai yake ko ba zai bari ba har lokacin mutuwar ashe umarnin wannan mu ya kamata mu kalle shi da cewa bautar Allah yanzu ka fara ko bai kai ka ba yanzu ka fara eh har kuma lokacin da kana cikin yi Allah zai kira ka Allah ya taimake mu Allah ya ba mu tabbata dukkan abin da muka karanta wannan sura abin da yake cikin ta na tauhidi Allah ya dasa shi a cikin zukata abin da kuma duk yake ciki na wanda ba so yake ba Allah ya raba mu da shi muna tawassuli da wannan surar da wannan alqur'anin akan Allah ya ba mu kyakkyawan sabati a cikin imani amin
Amin.